السلام عليكم ورحمة الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا وقد دلنا على خير ما نعلمه ودلنا على شر ما نحذر منه فقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أساليب تربوية كثيرة لأصحابه منها القصة عباد الله أيها المسلمون إن للقصة الهادفة أثرا بالغا في النفوس ووقعا بليغا على أسماء المتعلمين ولهذا جاءت القصة كثيرا في القرآن الكريم حتى قال الله تبارك وتعالى عن القصص الموجودة في القرآن وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال المولى جل جلاله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال المولى جل جلاله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال الله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقال المولى جل جلاله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون والله جل جلاله جعل نصيبا كثيرا من القصص في القرآن الكريم لأن الناس لأن الناس يترقون بالقصص من أجل ذلك أكثر الله تبارك وتعالى من القصص في القرآن الثاني من أساليب التربوية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة عباد الله إن للموعظة أثرا بليغا في القلوب ولم يكن المربي الأول صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة والتسليم يغيب عنه هذا الأمر أو يهمله وقد وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قائلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ووصفه صاحبه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في موعظة وعظها إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغا ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله وقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث والموعظة يا عباد الله كلام ذو طابع خاص يشتمل على الترغيب والترهيب لأن القلوب فيها اللين وفيها القاسي وفيها قريب المنال وبعيده من أجل ذلك نوع الله تبارك وتعالى في الموعظة بالترغيب والترهيب ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الموعظة للصحابة ولكن لم يكن دائما وإنما كان بعض الأيام وبعض الأحيان يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يذكرهم بالله تبارك وتعالى ثالثا الإقناع الإقناع الأصل أن يتربى الناس على التسليم للأمور بالفعل وللنواهي بالترك لكن بعض النفوس أحيانا قد تكون شاردة تعيش حالة من التصميم ولو كانت على خطأ ولا يوقظ هذه النفوس إلا شيء من الإقلاع ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة طريقة الإقلاع حتى ترجع هذه النفوس إلى الجادة وحتى تكون على الخير من أجل ذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة ومنها كذلك رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم النقاش والحوار وخير مثال على ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في غزوة حنين بعد قسمته للغنائم وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فتركهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم وجدوا في أنفسهم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقنعهم حتى قنعوا بأن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على صواب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا لا نفاد له جار على مر ما يقضى وأطيبه ثم الصلاة على خير الورى شرفا محمد المصطفى الهادي بمذهبه وآله والصحاب الغر كلهم ما أشرق الجب من أنوار كوكبه عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا إن مما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في التربية أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الإغلاظ والعقوبة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يغلظ العقوبة أحيانا على أصحابه ممن وقع في خطأ أو يعاقبهم فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا من يومئذ في موعظة فقال أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث غلظ على من يشدد على الناس على من يطول على الناس وهي وهو إمامهم فغلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه منفرا كأنه ينفر الناس عنه وينفر الناس عن دين الإسلام فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتجوز في الصلاة والتخفف فيها لأن وراءه المريض ولأن وراءه الكبير ولأن وراءه ذا الحاجة فهذه الطرق من الطرق الكثيرة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أمته عليه الصلاة والسلام نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن ينفعنا بهذه الطرق التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعيننا على استخدامنا إياها في تربية أبنائنا وتلاميذنا إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ثم ثلث بعباده المؤمنين وقال المولى جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين مسني cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wata hanya da za ta karar da mu ba da samu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah mu samu alkhairin duniya da lahira face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana wannan hanya kuma babu wata hanya da za ta kai mu zuwa ga halaka zuwa wutar jahannama face sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawace mu daga aikata ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da hanyoyi na tarbiyya masu tarin yawa ɗaya daga cikinsu ko kuma kaɗan daga cikinsu annabi alaihi salatu wassalam ya yi amfani da ba sahabban shi kissoshi domin kissa tana da tasiri da take bari a cikin zukatan mutane tana da matsayi wanda ya kai matuka akan masu saurare ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wato ba sahabban shi kissoshi ke sa alkur'ani mai girma ma in muka diba za mu ganin cewa ka san shi da yawa labarai ne Allah subhanahu wataala yake badawa na mutanen kirki dan mu koyi da su na mutanen banza dan mu guji hanyar su da wuya ka karanta izhi ɗaya na alqur'ani baka ga kissoshi a cikin shi ba kaga qur'ani na da izhi sattin saboda haka kenan Allah ta'ala ya maimaita kissoshi a cikin alqur'ani fiye da so sattin a cikin alqur'ani ba dan koyi ba saboda kissa tana da muhimmanci domin da kisa da labari shi za ka ga magabata mutanen da ba su da ilimi amma ba su azanci su zanna su zan ima 'ya'yansu da jikokinsu da kamakunansu tatsuniya zan ki karanta musu gatanan gatanan ku domin a cikin waɗannan abubuwan da ake karanta ma yara akwai ainihin abubuwa masu kyawu akwai halaye da ɗabi'u kyawawa akwai kuma mugaye in aka kare sai a nuna maka cewa waɗannan halaye masu kyawu kamata ya yi in ka girma ka zama haka in aka karanta maka munanan halaye sai a nuna ma cewa waɗannan munanan halaye bai kamata ba ka ainihin aikata su ba saboda kana ganin wanda ya aikata su ga yadda aka yi da shi to saboda haka kissa tana da muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta karanta masafin kisoshi bayan waɗannan na alqur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma rayuwar shi ya karanta masafin kisoshi masu tarin yawa ba dan koyi ba dan a dauke izina da wazi da gargadi da ilmantarwa a cikin waɗannan kisoshi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabban shi labarin su na biyu idan muka diba za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wa'azi domin shi ma wa'azi yana da tasirin da ya kai matuka a cikin zukata annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamin tarbiyya na farin shine wanda yake dauke da manzanci sakon Allah subhanahu wataala zuwa ga duniya baki daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amarin manzo Allah bai sake da shi ba manzo Allah bai kyale shi ba a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi masahabbai wa'azi lokaci bayan lokaci sai dai shi wa'azi ba su ya zama kullum domin ya zama kullum rena shi ake yi rena shi ake sai a dauke shi ba wani muhimmanci she za ka ga yanzu zamanin nan tunda wa'azi aka mai da hankali ba karatu ba koya ma mutane karatu to mutane sun rena wa'azi manzo Allah yana masahabbai wa'azi lokaci bayan lokaci amma karatu kullum sai an yi da asuba da safe da rana da yamma da daddare a ta karatu karatu ilmantar da kai kama ka ake yi wazi kuma labari ne ake baka kana ji saurata an yi son wazi bayan ka tara abubuwa wanda kana so a tunatar da kai to sai a zo a tunatar da kai a medo ka bisa hanya in ka saki hanya in ka yi rauni a karfafa ka in ka yi sanyi a zafafa ka in ka manta a tuna maka amfanin wazi kenan shi yasa manzo Allah ba kullum yake musafai wazi ba Abdullahi dan Mas'ud ya kamanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yana mamu wa'azi waɗansu kwanuka ba dan komi ba manzo Allah yake mamu wa'azi a cikin waɗansu kwanuka saboda kan mu gashi kan mu kosa karatu ba ka kosawa da shi saboda karatu koya maka ake yi kana karanta baki ana fassara maka har sai ka sauke littafi kuma a saba wani ka sauke wa'azi kuma zanna kake kana saurari kana sauraron mai wazi yana ta karanto maka to in ya zama kullum mai wazin kana ya kure shi gobe ma in ya zo yana abin da nan na yi kuma ka rike sai ka ga yana yi kana maimaitawa kuna ta yi tare ka ɗauki abin ba wani abu da muhimmanci ba ke sa ake so wazi idan an mutane sun yi sanyi a tada su in sun yi bacci a tada su daga bacci in sun yi rauni a karfafa su in sun mance a tuna musu amfanin wazi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wazi amma ba kullum ba haka sahabin shi al-irbab dan sariya Allah ya kara mashi yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mamu wazi wanda ya kai matuka wanda sai da muka zubar da hawayenmu sai da zukatanmu suka razana suka birgita muka shiga cikin tsoro an muka ce ya rasulullah ko ban kwana kake da mu ko lokaci yayi naka koma wurin Allah to tunda haka nan ne ya rasulullah ayi mana wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokan Allah ku bi dokan Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon shi kan ku yarda ku yi watsi da doka Allah subhanahu wataala sa'annan kuma ku zamanto masu ladabi da biyayya ga shugabanninku ko da shugaban da aka nara maku bawa ne da ya shigo cikin ku Allah ya ɗaukaka shi baya matsayi a cikin ku ku yi ladabi da biyayya gare shi haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da masu wazi mai tsawo kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masu wazi wazi ko malamai suka ce magana ce wadda take da salo na musamman tana da ɗabi'a ta ta musamman wazi yana ƙunshe ne da abu guda biyu yana ƙunshe da kwadaitarwa yana ƙunshe da ban tsoro yasa za mu ganin Allah subhanahu wataala ya yi amfani da kwadaitarwa cikin ayoyi da yawa kwadaitarwa akan samun alkhairin duniya da lahira kwadaitarwa akan samun aminci samun arziki samun a dukiya samun aikin yi samun lafiya samun isasshen tsaro a nan duniya da kuma ainihin wato samun aljanna rana alkiyama kuma haka Allah za mu gani yana wato amfani da tsoratarwa cikin Qur'ani cewa duk wanda ya kauda kai daga barin hanyar shi to zai samu kunci zai samu takaici zai samu bakin ciki da bacin rai a rayuwar shi ta duniya haka ranar lahira ba abin da ya samu nan shi za ya tarda wata wurin ku kaga wa'azi ba a ce mai wa'azi dole sai ya zamanto wani lokaci ka kwadaitar da mutane zuwa ga aikin alkhairi ka ba su roman kuma aikin alkhairin ka tsoratar da mutane daga aikin shari'i ba kullum ba ba kullum in ka tashi baka da wa'azi sai wuta ba sai kafirci ba sai shirka ba sai munafici ba sai bid'a a in kayi wannan wata rana kuma sai a dawo musulunci imani ihsani takwa tsoron Allah aljanna ayyuka masu kyawu a yi tayi kuma sai mutane duk sun saki jiki suna ta jin daɗi kuma sai ka juyo ka nuna masu fa idan an yi aiki ne za a samu wannan daɗin idan ba ya aiki ba kuma to ga irin sakamakon da za a samu abin da ran na aka taba sun mace to kuma sai a kara dawowa a tana musu shi ko ba nan za a tsayawa ba kuma sai a saki a dawo haka alkur'ani yake to wa'azi ba a kiran shi da wa'azi in ya dauki salo guda kawai in ka dauki salon kwadaitarwa kawai kai kullum ba ka da wani aiki sai dai ka nuna ma mutane daɗi daɗi daɗi dai shi dai Allah mai gafara ne shi dai Allah mai yabewa ne shi dai Allah mai afuwa ne ba ka da wani aiki sai wannan to ba wa'azi kake ba kana so mutane su lalace ne domin Allah ta'ala da ya gaya ma cewa yana da waɗannan abubuwa din na daɗin na gafara na yabewa din na karba na bada arziki to kuma ya nuna ma yana da sabanin su kenan ka boye wa mutane wani sako na Allah subhanahu wataala saboda haka so ake in an yi wannan ayi wannan saboda zukata a cikin su akwai masu tabshi wanda haka kwadaitar da su za su ainihi aiki sa'annan kuma za su karɓo wa'azin da aka masu abinda baya da kyawun ma bari za su sannan kuma mutane a cikin su akwai masu busasshiyar zuciya wanda dole sai an yi amfani da tsanani sai an gaya masu cewa abu ba da kyawu ga irin sakamako mummuna da za a samu duniya da lahira sannan su dawo musu hanya shi yasa Allah ta'ala yake ta amfani da waɗannan to wannan ma za mu ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu suka masu tarin yawa abu na uku daga cikin abubuwan da annabi alaihi salatu wassalam yayi amfani da shi a wurin yi masahabbai tarbiyya shine gaya masu maganar da za su yarda da ita domin asali a gaya maka ka yi ina yake ne asali a gaya ma ka bari in na bari ne to amma waɗansu mutane suna guje ma gaskiya ba za su karɓe ta ba za su cirje a kan ɓannar da suke ciki ko da sun san ɓanna ce to saboda haka babu abin da zai maido su bisa hanya sai dai wannan magana din wadda take gamsassan magana wadda za a gaya masu yarda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da yana zanna a cikin masallaci wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ya ce matata ta yi hida baki kuma ni balarabe ne ni ja ne matata ma ja ce ya haka yi muka samu ɗa baki sai mazala ya ce mai kana da raƙumma ya ce mazala ya ce wace irin kala ke gare su raƙumma sai ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam jajjaye ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin su babu wani wanda jan shi ya ɗanyi baki baki ya yi duhu ya ce akwai sai maza Allah ya ce dami baka kiyar da baka ce wannan raƙon ba naka bane ina aka samu wannan raƙon sai ya ce a tana yiwa jijiya ce ta bisne shi yayin wannan dodo sai maza Allah ya ce to dan kama haka ne ka je ka riba tarihi cikin tarihin kakanninka da iyayenka sai ka samu akwai wani mutum wanda yake da irin kalashi sai shiru kaga maza Allah ya gamsar da shi ga mutanen Madina su ma da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yaron matashi da yazo yace ya rasulullah ka bani izini da Allah zai yi zina sai sahabbai suka ce duk ba mutane wuri sai manzo Allah kai ku kale shi sai ku ce zo nan kusa da ni yazo kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana so in baka izini ka je kai zina yace eh sai manzo Allah yace ka yarda ai da mafiyarka yace a'a ta ce mabiya ta hau sai manzo Allah ya ce in ka yarda ai da mabiya ku to kai ma ka je kai sai ce malami sallallahu alaihi wasallam ba da so sai manzo Allah ya ce to ai mutane ma da za ka kai kai zina da wata tasu su ma ba su so ai da uwayensu kana so ai da kaunaka yace malami sallallahu alaihi wasallam a a manzo Allah ya ce to haka nan ma mutane ba su ai da kannansu kana so ai da diyanka yace ya manzo Allah ya ce mutane ma ba su ai da diyansu kana so a yi da kaunar babanka ko magajiyar babanka ya ce manzo Allah ba ni su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ma ba su so kana so a yi da kaunar mahaifiyarka ko magajiyarta ya ce ma annaba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka nan ma mutane ba so a yi da kannan iyayensu mata ko magajiyarsu sai manzo Allah ya dora hannun shi bisa kan shi manzo Allah ya ce Allah ka gafarta mai zunubin shi Allah ka tsarkake mai zuciya Allah kuma ka kare mai gaban shi kan ya je zina tun daga ran nan waɗannan dumuma da manzo Allah ya sai zina ta hita daga ran shi to manzo Allah sallallahu haka manzo Allah yake magana wadda take gamsar da kai daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su a wurin tarbiyyar sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da tattaunawa da canza miyo tsakanin shi da sahabbai kyakkyawan misali akan wannan shine abin da ya faru baya an dawo daga yakin Hunayn bayan manzala ya raba ganima an samo ganima mai yawa manzala duk ya rarraba ta ga mafi yawan mutanen da ake lallashin zukatansu ko dai sun shigo musulunci ana tsoron tasida ko kuma ana kiran su domin su shigo cikin addinin musulunci manzala duk ya raba musu dukiya yawancin su ma duk kafirai ne amma mutanen Madina manzala bai ba su komai ba sai suka damu sai manzala ya ji labari sai manzala ya ce a kira su da aka kira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana so in tambaye ku dan Allah kafin zuwa na nan ku batattu ne ko shirye suka ce a mu batattu ne manzo Allah ce ai ni ne mafarin shirye ku suka ce manzo Allah ya ce da nazo Madina ba na sai kula da kuke ba kuna kiyayya kuna kyama juna ba amma saboda ni Allah ta'ala ya hada kanku da da Ausu da Khazar suna zama wuri guda ga ku yau saboda ni na zannar da ku tare ba ma a bambance na Khazar ji yake na ina Ausu yake suka ce haka nan ne manzala sallallahu alaihi wasallam ce ba na same ku talaka ba Allah ya ba ku wadata da mafari na ba suka ce Allah ya ce to me abin duniya kuma shin ba za ku ji dadi a ce mutane duk sun tafi da dukiya ba ko kuma kun dawo Madina da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam suka ce mun yarda mun tuba manzon Allah ba mu karawa kawo manzon Allah yana tattauna da sahabbai ba bada ya musu ba bai ce ba kun zama kafirai ku mutanen banza ne a tattauna waye da su yana tambayar su suna bada amsa yana tambaya suna bada amsa har aka kai inda suka yarda da cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya raba da wannan ganimomi babu zalunci a ciki to manzo Allah ya amfani da wannan daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su manzo Allah ya yi amfani da tsanantawa da kuma horo da hukuma ya kasance cikin koyarwa annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah yana amfani da tsanantawa ga wanda ya fada a cikin kuskure a cikin sahabbai wani lokacin manzo Allah ma ya mai horo ya mai ukuba ko dai ta baki ko kuma ta aiki kamar yadda Abu Mas'ud al-Ansari yace wani mutum ya ce ya Rasulullah yace ya ma'aikin Allah yace gaskiya wani lokaci sai sallah ta kubce mani saboda wani yana mu sallah amma yana jan mu da sallah da tsawo ya ka ba ni samun sallah ina yin zamana sai na ga an kwarari ya kusa yin ruku'i sai in taho ko kuma ka yi in taho yana yin ruku'i kari in zo ya tashi sallah ta kare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Mas'ud al-Ansari yace tunda nake ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azin da ran shi ya bace ba kamar ladda yayin wannan wa'azin manzo Allah yace kai mutane ya ku mutane lalle cikin ku akwai masu koran mutane daga musulunci akwai masu koran mutane daga masallatai kuna koran mutane kuna tsawaita masa sallah sai manzo Allah yace to daga yau duk wanda ya mutane limanci ya takaita sallar shi kai tsawaita domin a cikinsu akwai marar lafiya wanda ba ya kaga manzo Allah bai ce ba yayi zanna ayi sallar ba a manzo Allah cewa a sauƙaƙa saboda shi sai ka sai ka sauƙaƙa matsayin ka na liman kana jama mutane sallah har suka yi kuka sauƙaƙa musu sai ka in kana yin izihi guda sai ka bedo kana yin lisbi in kana yin lisbi cikin sallah sai ka dawo kai musu rubu'i in kana rubu'i suka yi kuka sai ka dawo musu sumuni ba shikenan ba in sumunin ma yawa sai a rage ibada ce ko aya da yake karanta Allah karbar ta zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mara lafiya bayan ka sa'annan bayan sa akwai tsoho wanda ba yi tsayuwa kaga manzo Allah bai ce tunda tsoho ne yayin zanna ba tunda ba yi tsayuwa ya bi sallah amma yayin zanna manzo Allah ce a bar shi ya bi sallah amma saboda shi a saukaka sannan kuma akwai mai bukata akwai wanda in ya dade tsaye ba wani sai sai kurce mai in ya dade tsaye cikin shi zai murdawa ko kuma in ya dade tsaye to iska zai hito mashi kaga yana da bukata bukata shi dan nan take faruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fara ya kira limamin da cewa koran mutane yake ba limanci yake ba mutane ba to saboda haka kenan kaga nan manzo Allah yayi horo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta har ya kamanta sahabi da cewa inna minkum munaffirina kaga kamanta sallan manzo Allah da taka manzo Allah manzo Allah ne fa ba in aka kwana ana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai cewa bare ta yi shi saboda ni sallar shi ne yake koya ma mutane ita sahabi ba ya fi sallah ba aka karanta sura uku aka karanta ya je za a ta ce kai bai kamata da yi daga sallar nan bane ya hakuri ha kari amma da wani ne wani da ya hita daga sallah saboda an tsawaita da ya zo ya ga manzo manzo Allah goyen bayan shi ya kira mu'azu ya ce mu'azu daga yau kuka kada mutane irin wannan sallar ina wa shamsu wa duha take ina wa laili idza yamsha ina wa duha ina wa tini wa zayt dan mi ba a karanta ba mutane sai a jawo ba mutane inda ma ba sa abin da ake ba ka zo kai ta karatu mutane ba san ina kake karanta ba bayan ka babu mahaddaci ba mai rabin qur'ani ba mai rabin rabin qur'ani ba mai izini da ka mai izini dai ma ba in ka rikice sai dai ka rikice ka kare rikicin ka kai ruku ba wanda zai gyara ma kuma ka jawo karatu mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya mu mu'azzu fada saboda haka limamai waɗanda suke jin salloli khamsu salawat sai mu ji tsoron Allah tsawaitawa ba kullun ake yin ta ba ana yin ta wasu lokuta in ya zamanto kullun ne aka ce sai sallah asuba kullun ko sallah azhar kullun sai an tsawaita ta to mutane gujin masallaci suke kamun zalla ce inna minkum munaffirina cikin ku akwai masu koran mutane masu mutane su gudu daga masallaci me aka yi kenan masallaci an yi shi ne da a jawo mutane a ce kullum kowace sallah kamar taron nan ne ba wai a kori mutane ba ana son sallarka ana farin ciki ana haba-haba da sallarka da an ce kai ne limami ga mutane na ɗagowa masallaci asali haka ya kamata bai kamata mutane su yi kuka da kai ba ko aka kawo kuka wurin manzon Allah game da sallah saurare ake yi sai ka ce ka gyara sai ka rage in yau ka tsawaita kai izini guda ɗaya to gobe sai ka rabe shi jibi ba sai ta ƙara ragewa gata ba kuma wata rana sai a yi haka ake yi amma a rike guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk wanda ya ma mutane sallah falli ya tajawwaz a wata riwaya falli yukhaffif to ya sauƙaƙa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa waɗannan hanyoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi a wurin koyar da sahabbai da tarbiyyar da su Allah ya sa mu ma bayarin waɗannan hanyoyi kuma Allah ya sa su amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana karshen walalu gaba daya Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah marigayen mu Allah ka jikansu da gafara marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya manema aiki da kasuwa Allah ka ba su masu albarka Allah ka tsare mana kasan mu daga dukkan sharrin kowa ya Allah duk wani mai sharri Allah ka kare mana da shi sharrin shi daga kasan mu ya Allah Allah ka kare kasan mu daga sharrin shi ya Allah duk wani mai makirci duk wani mai kaidi Allah subhanahu wataala ka kare mana kaidin shi da sharrin shi ya Allah duk wanda zai kawo maka kasan mu alkhairi Allah ka sa ya zo kasan nan duk wanda zai kawo maka kasan mu sharri da kaidi da makirci Allah ka kore shi ya Allah Allah kada ka bar shi shigo cikin kasan nan ta mu ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mu rayuwar su ya Allah Allah ka tsare rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya Allah. Allah ka kare su daga sharrin masu shari ya Allah. Ka kare su daga kwantan masu kwanta ya Allah. Waɗanda za su koyewa su masu kwantan ɓauna ya Allah ka tona asirin su ya Allah. Allah ka bayyana su ya Allah. Waɗanda suke so zaman lafiyar ka san mu ya lalace Allah ka lalata su ya Allah. Allah ka maida masa aniyar su ya Allah. Allah ka rikita su ya Allah. Allah ka hada su wada tsakanin su ya Allah. Allah ka shagaltar da su da kansu ya Allah. Allah ka maida musu sharrin su ya Allah. Mu kuma Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah. a cikin gonakin mu a cikin wuraren kiyon mu a cikin hanyoyin neman abincin mu a cikin garuruwan mu da ƙauyukan mu a cikin wuraren ibadan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen wahala gaba daya Allah ka sauƙaƙe mana rayuwa ya Allah Allah ka hore mana abin da za mu sayan abinci ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana shinkafa da masara da dawa da hatsi da wake ya Allah Allah ka kawo mana aiki da kasuwancin da za mu yi mu samu kuɗi mu saye su ya Allah Allah ka ji roƙon mu Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da shirka da mushrikai ya Allah Allah ka ruguza kafirci da kafirai ya Allah Allah ka tarwatsa taron yahudawa ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka tsiyata su ya Allah Allah ka kare karshen su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka kore su daga wannan wurin da suke rayuwa ya Allah Allah ka taimake yan uwanmu da suke gwagwarmaya da su ya Allah Allah ka ba su cin nasara akan yahudawa azzalimai ya Allah ka ba su cin nasara akan yahudawa yan kaka gida ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayin ka ne ya Allah Allah dan ba mu da wani Allah wanda ba kai ba ya Allah Allah mun tuba ya Allah Allah kada ka bi halayen mu ya Allah kada ka bi halayen wawaye sakar kari a cikin mu ya Allah Allah ka karbi tuban mu ya Allah mun tuba gare ka ya Allah Allah ka yafe mana ya Allah sai a tsaya da sallah
اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله